السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بركة مدساكة هدوى أولا ainihin wato safiya ta litinin 21 ga watan goma watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1445 ci gaba da karatunmu na littafin ainihin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi ta'ala alaihi muna cikin ainihin babu ma ja'a anna ba'dha hadhihi al-ummati ya'buduna al-awthan babun da yazo da bayani akan cewa lalle wani bangare ko wani sashi na wannan al'umma za su bauta mawa gumaka to mun ji ayoyi da malam ya kawo da kuma hadisai daga manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama akan haka za mu ji matsaloli da ainihin malam zai tattauna mana a ciki insha Allah ta'ala na'am bismillah بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء الثانية تفسير آية المائدة الثالثة تفسير آية الكهف الرابعة وهي من أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها الخامسة قولهم أن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين نعم السادسة السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد نعم وليت فيه مسائل أتكين درس أكوي مسألة لي كمرهكا الأولى مسألة تفرق تفسير آية النساء فسر آية تكين سورة النساء ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من العلم من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الثانية تفسير آية المائدة فسر آية المائدة لمن يبياني كنسو إتتي قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبر الطاغوت الثالثة تفسير آية الكهف fassarar ayar kahaf wata aya kenan qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida الرابعة وهي من أهمها يعني من أهم هذه المسائل التي نحن في صدار البيان أو الكلام عليها متيتي مسألة ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت سنم معنى الإيمان دا aljibtu wa tsaghut wuri a ce shaidan da ainihin sihiri ko kuma sihiri da bokanci ko ainihin wato gunki da ainihin mai tsafi da dai sauran fassarorin da mun gabatar a satin da ya wuce fi hadal mawdi a wannan gurin me ake nufi da yin imani da dagutu wato kan malam na da wata fahimta da ya istinbab da haka sai ya ce hal huwa i'tiqadu qalbin shin kudurin zuci ne ake nufi wanda ya yarda da gunki yana da tasiri ko ya cancanta a bauta mushi ko boka ko mai sihiri ko shedan aw huwa muwafaqatu ashabiha ko ko ana nufin dacewa da yardar da waɗanda suka kasance suna bautar gumakan a yi musu muwafaka a zauna da su a haka ma'a bughdiha tare da koda mutum na jin haushin waɗancan gumaka wa ma'rifati butlaniha ya san da cewa ba sa iya komi shirme ne su amma sai ya yi mujamala da masu bautar gunkin sai ya ainihin wato nuna abin da suke kai daidai ne a zahiri shin wannan shi ma imani ne da jibtu da tsagut ko ko dole sai mutum ya bauta musu kaga akwai wani abu da malam yake ishara zuwa gare shi abinda malam yake nufi a nan yahudu idan an fassara aljibtu da tsagut da ma'anar gunki ba gumaka suke bauta ma wa sassaƙaƙƙu ba amma kasancewar sun faɗa da bakinsu cewa ha'ula'i ahda minal ladina amanu sabila suka nuna cewa mushrikai da ke bautar gunki tafarkinsu da hanyarsu ta fi zama shiriya akan ta muminai sai ce wannan shine ma'anar imani da dagutunsu don a ƙarashen ayar Allah ta'ala ya abbaci haka yamina bil jibti wa daguti wa yaquluna ha'ula'i ahda minal ladina amanu sabila to kaga ce wadda suka yi wa'innan mushrikai tafarkin su yafi zamantowa daidai tafarkin su yafi zamantowa shari'a dan a fusata musulmi dan a kware mawa musulunci baya ba yana nuna sun yadda da bautar gunki bane ba ba yana nuna suna kudurin bautar gunki na amfanarwa ko ya ainihin tare cuta ba sun san da shirme ne mushrikai suke yi sun san da bautar gunki baya iya jawo ko ya ture wata wani alkhairi ko wani sharri kawai dai sun faɗa hakan ne don su muwafaka da kafiran nan don su ji daɗin yi wa musulunci tuggu su ji daɗin yin zagon ƙasa wa addinin musulunci da musulmi kun fahimta ko wato ko da a ce mutum bai yadda da kafirci ba amma sai yake ganin mai yin kafircin ya nuna wa mai yin kafircin daidai yake yi to kamar ya yadda da kafirci ne bai yadda da kafirci ba amma yake yi aikin banza ne kawai ya zama kafiri an gane ko ya yadda kafircin ba gaskiya ba ne ya yadda bautar gunki bata ce amma kuma yake bauta ma gunkin ba zai ce a to da nake bauta mai ai a zuciyata na san ba gaskiya ba ne ai kawai mujarradin bauta ma gunkin ya kafartar da shi ba wani ya tilasta mushi ba ba wani kawai dai a ƙiyayya shi da musulunci ne ta jawo haka kun fahimci wannan ko shi ne ma'anar abin da malam yake nufi a nan kenan fassa ta tambaya ta biyu ita ce yake itikadi ma'ana au huwa muwafaqatu ashabiha kenan au da ma'anar bal ba wai su yahudu sun yadda da bautar gunki ko suna kudurin bautar gunki yanfa'u wa yadurru ba amma dai sun yi sun yi muwafaka da masu bautar gumaka mushrikai kenan ma'a bughdiha tare da cewa fa suna kiyayya da gumaka sun san banza ce wa ma'rifati butlaniha sun san bautar su shirme ne batacce ne abu ne da shari'a bata bata yadda da shi ba kuma baya cikin tsarin Allah amma dai sun zauna da su a haka an tafi a hakan don kuntatawa musulmai da musguna musu haka kenan na shiga ban daukawa ba ta fidda barawo الخامسة قولهم أن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين فإن يهود cewa kafiran da sun yadda da kafircinsu shine masu bautar gumaka sun san da cewa mushrikan makka da madina kafirai ne amma tare da haka suke cewa ai mu wa'innan kafiran masu bautar gumaka ahda sabilan minal mu'minina tafarkinsu yafi zama shiryayye yafi zama kintsatse ya fi zama nagartacce akan na musulmi alalin sun san musulmin suke kan gaskiya hasada ce da kiyayya da tuggu da bakin ciki da mugunta yasa suka faɗa haka al-khamisatu a as-sadisatu wa hiya al-maqsud bit-tarjuma wannan mas'ala ta shida ita ce abinda ma yasa malan ya kulla wannan babu menene anna hadha lalle wannan yani ibadatul asnam labudda an yuja da fi hazihil umma babu makawa sai an samu wannan bautar gumakan cikin wannan al'umma sai dai kamar da muka ambata satin da ya gabata ba irin bautar gumaka da aka yi fil asril jahili ba ba irin bautar gumaka da aka yi kablal islami ba bayan fatuhu makka larabawa ba su ƙara komawa gidansu na jiya na ɗinke wasu da ɗime wasu cikin bautar gunki sassaƙaƙe ba bayan fatuhu makka bayan futuhat al-islamiyya bautar gunki sai da ya zama wani tarihi a cikin jaziratul arabi baki daya sai dai can yankunan su tsallaken su khurasan nahrawan da sauransu kafin su ma a balla garin a shigar da ainihin wato musulunci a zamanin khulafa an gane wannan ko haka an koma bautar gunki amma da wani salo na daban shine bauta ma wani mutumi guda kamar wanda suka yi imani da musailamatul kadhab wanda suka yi imani da wasu daga cikin wanda suka yi riddakalar su muhtarut thaqafi da sauransu kaga sun sun koma bautar gunki domin mun ce gunki as-sanam shine duk abin da aka bauta ma koma bayan Allah sawa'un mai rai ne ko mara mai jini ne ko mara jini mai motsi ne ko mara motsi in dai har wasu sun rike shi a matsayin abin bauta kuma ya yadda a bauta mishi din ya zama gunki ya zama as-sanam sai dai ba ainihin wato ya zama alwathan ko shi as-sanam shine ainihin wato as-sanam as-sanam shine alwathan almanhut gunki da aka sassaka shi ko dai daga dutse ko daga ice ko na abu makamancin haka ko na roba ne amma wanda yake alwathan shi a ammu min zalika duk abin da aka bauta mawa ko dan adam ne ko aljan ko ainihin wato dabba ce ko dutse ko mai motsi ko mara motsi ya zama alwata an fahimta ko to so da haka bautar gumaka za ta dawo balta ma dawo din amma ta zo da wani salo ne mutum sai zama da sunan shi na musulmi amma kuma yana bautar wani Allah da sunan shi na musulmi amma yana ba ma wani Allah sifar Allah ko yana sarrafa wani aikin da ake ma Allah zuwa ga wani Allah kaga ya riki wancan gunki ko da a ce shi bai yarda da hakan ba ko da a ce yana jingina kanshi zuwa ga musulunci da musulmai wannan wato ainihin jingina kai nashi da yake yi ba zai amfane shi da komi ba har yanzu dai mushriki yake mai bautar gunki yake mai bautar wani Allah subhanahu wa ta'ala yake kama taqarrara fi hadisi abi sa'id kamar yanda ya bayyana ya tabbata a hadisin abu sa'id wani hadisi kenan la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudza amma mun ji cewa zira'an bi zira' shibran bi shibr shine yazo cikin sahihain mun ce a dubawa ya dubo a bar magana kenan waya san da kai a waya ka diba amma ya ka gani zira'an bi zira' kuma tunda ana da littafi ai eh idan liman na na aina ibi baya shiga sallah ko idan shi ya umarce shi tun daga littafi shine asali waya ita wannan wani abu ne na ma la yudraku kullu la yutraku jullu amma dai ma'a zalika ahsant ahsana Allah ilayka an gane ku to kaga wannan hadisin annabi ya bayyana za a bu wato al'adu da sunnonin magabatan wato wanda suka gabace mu na arul kitab taƙi bayan taƙi zira'i bayan zira'i ɗani bayan ɗani annabi ya ce ko ramin damo suka shiga sai kun bi su ana nufin wasu daga cikin musulmi gurɓatattu sai sun yi biyayya ga yahudawa hatta cikin al'amura waɗanda suke shani'a cikin al'amura waɗanda suke habitha wanda zahara hubutuha wa fasha yani ilaluha wa afatuha amma duk da haka zaka ga mutane suna biyayya na'am sabi'a
qala rahimahullah as-sabi'a at-tasrih bi wuqu'iha a'ni 'ibadat al-awthan fi hadhihi al-umma fi jumu'in kathira الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة نعم malan ya ce asabi'atu matsala ta bakwai at-tasrihu bayani da nassi yayi qarara bi wuqu'iha da aukuwar cewa wannan bautar gumakan za ta auku shi yasa ce a'ani ibadatal authan ina nufin bautar gumaka fi hadhihi al'umma fi jumu'in kathira cikin dandazo da yawa na mutanen wannan al'umma saboda a cikin hadisi na Thauban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya bayyana haka inda yake cewa wato ainihin a ina ne hatta ya kuna ba riwaya ta barkani da ya kawo riwayar mace tana cikin abu dawud ko cewa ai ya ce wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushriki wa hatta ta'budu fi'amun min ummati al awthan kaga fi'am jam'in fi'a fi'a bangare fi'an bangarori kaga ba cikin kabila guda ba ba cikin gari guda ba ba cikin yanki guda ba ba cikin yare guda ba a kowane yanki sai an samu mushrikai a kowane bangare sai an samu masu bautar gumaka yanda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama abin yana aukuwa a waƙi haka ne dan dai kai in ba haushe ne baka isa kace cikin Hausawa babu masu bautar gunki ba babu mushrikai ba idan kai ba larabe ne baka isa baka ce cikin larabawa babu masu bautar gumaka bautar wani Allah ko da mutum ya sarraha shi musulmi ne amma ai ba wannan ba ta fushe shi sai in aikin shi ya tabbatar da haka walakin ma waqqara fil qalbi wa saddaqahu al amal to da kaga abin ya auku qararan annabi sallama ya bayyana cewa da yawa daga cikin mutanen wannan al'umma za su koma bautar gumaka sai dai da sunan musulunci yake nufi amma kaga ai a da a jahiliya masu bautar gunki su basu yadda su musulmai bane ba kariya suke ba bautar gunkin ma ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa haula'i shufa'auna 'inda Allah kariya suke ba bautar bautar ainihin wato goma fadi aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد أسمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف su har gani suke ma an zo da bid'a a ce abota mu Allah shi kadai an gane ko an zo da sabon abu an zo da mummunan abu an zo da ta'annuki mawa gumaka da haka ya za a yi a ce su ba za a bauta musu da su suna jifa'i ne ma ga bautar gumakansu amma bautar gumakan da zai maimaitu cikin al'umma wanda kam yake maimaituwa la katharahu Allah shine musulmi da sunan musulunci kuma yana bautar wani Allah da sunan musulunci yana yin shirka wal ya ma dauki hakan cikar tauhidi yaje yana takarrubi da tabarruki zuwa ga ainihin wato kaburbura da wasu tsofaffin shehunnai na ƙarya na yaudara da kaburburan su da wasu atar din su ta kai har motar da wani shehi ya hawo ana zuwa ana shafa ta wai ana kwasan albarka ana sayyada mota wannan ba shirka ba menene ki me ake me zai zamanto shirka bal shirkar da ake yanzu ta fita damuni tunda ai su shirka su fi halin raha'i ne da suka shiga kunci da tsanani ga Allah suke komawa fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikuna amma su waɗannan shirkar su ta fi armashi ta fi ƙara samun quality lokacin da suka shiga cikin kunci da tsanani din domin shehin suke cewa in ka shiga tsanani ka kira sunan shi zai taimake ka in ka shiga kunci ka kira shi zai taimake ka ana sa su suna manna hotunan shehunansu a shagunansu suna manna hotunan shehunansu a gidajensu suna manna hotunan shehunansu a ababen hawansu wai da zummar cewa za su kare su kai har a wuya mutum ya rataya ya manta da Allah kwata-kwata a gida shehu a mota shehu a shago shehu a ainihin wato jikin shi ya manna hoton shehu a komi na shi yana ganin sai wannan shehun ne zai taimake shi kaga wannan an dibgar da shi an bugar da shi an karkatar da shi fa anna tusharun an fahimci wannan ko Allah ka kare mana imaninmu athamina al'ajabul ujab babban gangariyan abun mamaki menene shi khuruju man yad'i an-nubuwata fitar wanda yake da'awar annabtaka cikin wannan al'umma a samu mutum ya fito ya ce shi annabi ne kawai ya sha kunun zaki ya fito ya ce shi annabi ne mithlul mukhtar kamar mukhtar wa kenan al-thaqafi ko dan garin saqif dan garin ta'if kabilar saqif kabila ta su hajjaj ibn yusuf ya tabbata a muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace yakhruju min thaqifin kadhabun wa mubir za a za a samu cikin kabilar ainihin thaqif za a samu kasurgumin makaryaci kadhab ala wazani fa'al tami ta tafdil ko wurace sharrab sarraq darrab dahak ko eh wannan auzan din na kamala yaya to kazzab zunzurutun makaryaci kenan ka ko ai ba wanda ya kai wanda zai yi zai ce shi annabi ne bisa ƙarya ba wanda ya kai shi me ba wanda ya kai shi zama makaryaci shi yasa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya bayyana a hadisai hadisin na na Aisha cewa duk wanda ya ce shi annabi ne wannan yafi kowa zamantowa makaryaci alhalin ko an rufe annabtaka an rufe manzan manzantaka saboda haka sai ainihin wato malam ya ce a wancan hadisin muke bayani ko annabi ce za a samu makaryaci a taqif kuma za a samu mai sha'awar zubar da jini shine sayyidatuna asma bint abubakar ta fassara mubir da cewa hajjaj ibn yusuf dan suna cewa baya yin kashe baya yin stamp sai da sai da jini tunda ai gwamna ne shi walil iraqain idan zai rubuta sako zuwa ga amirul mu'minin a lokacin abdulmalik bin marwan in ya gama rubutun sai ya to dama duk sanda za a yi rubutun daidai da an kashe wani sai a dangwale jinin wancan sai a buga stamp a buga kashi kaku ai ba mai sha'awar jini irin hajjaj a wancan lokaci hajjaj ibn yusuf al-thaqafi az-zahabi yana cewa ya kashe mutum naga 13 ne ya ambata cikin siyarwa alamin nubala amma kamar cikin at-tarikh tarihul islam ciki ya bayyana sun kai 18 mako wani abu fiye da haka Allah ka tsare cikin fasahabbai da tabi'ai ma'a takallumihi bis shahadatayn tare da cewa muhtaru thaqafi ya furta kalmar shahada wa tasrihihi da fayyacewar shi annahu min hadhihi al-umma cewa yana cikin wannan al'umma wa annar rasula haqqun kuma yace annabi Muhammad sallallahu gaskiya ne wa annal qur'ana haqqun kuma yace al-qur'ani gaskiya ne yayi da awar annabtaka ba tare da ture ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tashi da awar ba ai ko musailama ai tun annabi na raye ne mu shi a bashi wakilcin annabtakar yankin shi annabi ya nuna mai abun ba ba naɗi ba ne abu ne da Allah yake zaɓa Allahu ya tsafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas akwai wani ɗan kara hannun annabi ya ce baka da gadan hatta wannan ɗan icen a cikin addinin musulunci in kana iya yi ka yi in baka iyawa ka ba sai bai ce komai ba ya tafi dan ya san a gurin in ya ja daka shi za a yi sai bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da'awar shi duk da tun da annabi na raye ma ya bayyana ya rubuto takarda nema annabi ya bashi wakilcin annabtakan yankin shi annabi ya ce mai a'a ya rubuta min muhammadin rasulillah ila musailamatul kazzab ya aika mushi daka shi yayi da'awar shi ma annabi ne kamar yanda duk wanda suka yi da'awar annabta yawanci a haka suka tafi in banda wato ainihin wani ɗan ƙasar yemen da yake ganin shi an naftakar shi ta shafa mata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda suka ainihin wato su da wa yake da suna abu musulun alhaulani shahararriya ce to al-mukhtar ya yadda da annabtaka ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yadda alkur'ani gaskiya ne bal yana karatun alkur'ani domin shi wato ta kiyaye da munafurci ya fito a matsayin cewa shi a mabiyin sayyiduna Hussein don bayan an kashe sayyiduna Hussein a Iraq ya hada rundina yayi kuwa cewa zai bi kadin jinin jinin Hussein zai bi kadin jinin Hussein da haka zai yaki a Banu Umayya sai aka samu mutane da yawa masu kishin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun mai biyayya wasu bisa jahilci wasu bisa wasu manufofi nasu na siyasa sai suka bi shi muhtaru thaqafi a haka ya ci gaba da ainihin wato propaganda da ya ga ya yi ƙarfi ya samu mabiya da suke mai a taklidul a'ama suna mai makauniyar biyayya haka daga baya sai ya ayyana kanshi cewa ai shi ma ana mai wahayi wasu suka bar shi wasu suka buda suka ci gaba da yi mai biyayya a haka jama'a masu yawa ya har sai da yayi da'awar ilahiyya yayi da'awar cewa shi din a ainihin wato annabi karanta tarihu baghdad na ainihin wato khatibul baghdadi ainihin tarihul islam na al-hafiz al-zahabi da sauransu daga cikin littattafai na magabata malam ya ce wa fihi a cikin hadisin ina nufin hadisin wa hadisin sauban ko anna muhammadan khatamun nabiyina lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa domin ya ce wa annahu sayakunu fi ummati kazzabuna 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد ومع هذا جد هكفا النبي ياي رقاكفي kafin matsalar ta zo yayi ishara zuwa gare ta yayi gargadi amma wa ma'a hadha yusaddaqu fi hadha kulli ake gazgata irin su muhtaru thaqafi a cikin irin wannan bugira annabi ya bada labarin za a samu makaryatan da za su yi da'awar annabta kuma sai aka samu muhtaru taqafi yazo yace shi annabi ne kuma wai sai aka samu wasu sun mai biyayya inna li kulli saqitin laqit duk abin da ya fadi sai an samu wanda zai dauke shi ko in ka sha ji ka jefar da robar wani shi ita ya fito ne ma in ka ci abinci ta yadda sauran biredi da waye wani shi ya fito nema to irin su muktaru takafi da musulunci ya watsi da su sai ga su gurbatattu sun zo sun rungume su in ka ganka akan jadda akan tafarki na magabata ka gode ma Allah ba dubara ka bane tawfiqi ne da gamdakatar daga ubangiji subhanahu wata ni'ima ce sai kai kokarin kiyaye ta ta hanyar godiya da nisantar abin da zai zai saka ainihin gurbata ta ma'a at-tadaddil wadih tare da kishiyantakar da take a fili tsakanin hanyar manzo sallama da hanyar su muhtaru taqafi da sauransu daga cikin kwatattu wa qad kharaja al-muhtaru fi akhir asr as-sahabati tare da muhtaru taqafi fa ya fito ya bayyana ne a ƙarshe-ƙarshen zamanin sahabbai ƙarshe-ƙarshen zamanin sahabbai ya rayu domin su abdullahi bin zubair da su abdullahi bin abbas abdullahi bin umar abadila gabaki daya sun yi zamani da shi zabin zubai lokacin yana khalifa a ainihin wato a makka da madina da iraq yana khalifa a hijaz da yankunan iraq dan uwan shi mus'ab ibn zubair wanda shi tabi'i ne ba sahabi bane amma wanda shi ne gwamna a kasar iraq shi ya jagoranci runduna aka je aka yaki muhtar bayan an sha wuya kwarai daga baya aka kashe shi watabi'ahu fi amun kathira jama'o'i da yawa taron mutane masu yawa sun bi muhtar a cikin wannan da'awar tashi amma dai babu sahabi ko kwara daya su sahabbai Allah ya kare su daga irin wannan badakala da irin wannan harigido din suna bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala a ala yaƙinin wa basira ne suna ga muraba wa innan masayin ɗin biyu insha Allah sai mu bashi na karatu na nawa kenan 47